a wani bai sa a kowane lokaci ne za a daidaita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasu ne ya bamu ikon sake saduwa da juna domin ci gaba da takaitaccen dawasi a cikin wannan littafi mai albarka na aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wanda aka fi sani da adda'u wa dawa na malami a Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ko Abu Bakr ibn Muhammad Muhammad ibn Abu Bakr ibn al-Qayyim darasi da ya gabata muna karkashin dai fasali har yanzu mutaba wanda malam ya mushi unwani da mughalabatun nafs ko kuma a wasu a wasu misal afatun ala tariqi ala tariqi ta'a ko wasu a afatun ala tariqi ala tariqi ta'a ko shine wasu kusako ko wasu cututtuka wanda suke saman hanya ta biyayya a wata nuska kuma المعصية والغفلة من أسباب المضرة في الدنيا والآخرة to wannan fasalin malam yayi shi ne kawai dan yayi tambihi guda biyu tambihi na hauko tunda a babi da ya gabata yayi magana akan cewa da sharri da alkhairi dukkan su suna da alaka da aiki dan haka akwai ayyukan da sababin akwai alkhairin da alkhairi sababin samun shi shine ka aikata aiki sharri sababin samun shi ka aikata aiki komai yana da alaka da sababi sai kuma yake so yi tambihi guda biyu yake yayi bayani tambihi na hukku akan a tafasil na su wannan asbab din mutum ya san rabe-rabe na sababi ya san kowane aiki ya san sababin a kowane hukuma ko kowane sakamako ya san menene sababin shi me yake sa mutum ya samu wannan sakamakon alkhairi ko sharri tambihi na biyu sai yake magana akan cewa kal mutum kuma ya dogaro akan sawabi shine kal mutum ya bar ran shi ta kuskurantar da shi ya yi dogaro akan sawabi kawai kiyin aiki ya dogaro akan sawabi saboda kaza hal ya kawo a wasu anwa na mutane wanda suke dogaro a bisa kan fahimtar su a bisa kan kuskure na fahimtar ransu suke dogaro akan afuwar ubangiji ko kuma gafarar shi ko kuma suke dogaro akan jinkirta tuba wani lokaci suna ganin cewa akwai saura ko ta hanyar kawai istighfari a baki ba tare da an bar laifin ba ko aikata wasu ayyuka mustahabbai wanda aka so mutum ya aikata su ko ta hanyar ilimi ko kuma su kawai hujja da kaddara amma kuma su ci gaba da saban su ko kuma ta aiki ko kawai hujja da al'ashbahi wanda za'i ko kuma koyi da manya-manya a daga cikin mutane ko kuma mutum yana ga cewa shi dan gidan suwa ne kawai wannan sai ya sa shi kawai ya kiko da sawabi da zai sa shi ya samu alkhairi ya bar shi kawai ya doro akan cewa wannan abin da ya rike shi ne zai sa shi ya samu wannan abu to wannan shine tambihin da malam yayi na biyu yake na biyu a cikin wannan gaba da muke mun zo inda malam yake cewa ya zano nau'ikan mutane wanda kowa yake dogaro akan wani abu da yake ganin cewa kawai wannan in ya tsaya a hakan to yana ganin ya sha wani yake dogaro akan masalatul ibja a shine masala ta al-murji'a wanda suke ganin cewa in dai mutum mumini ne yayi mumini yayi imani to duk sabo da zai bari ba zai cutar da shi ba ko kuma wanda suke dogaro akan masala ta aljabariyya wanda suke ganin cewa bawa kawai majibum kamar kawai duk abin da bawa aikin da bawa zai yi kawai tilasta shi ne aka yi ba ba kudar shi wasu to kaga tilasta shi ne aka yi ba a kama shi akan wannan laifin ba ko kuma wanda suke dogara wanda suke ruɗuwa akan kawai mahaifan suna ganin cewa ai su dangin su wane ne ma ya za a yi ma kaza ya same su ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya musu uba ai tunda uwayen suna da matsayi ko kakanni suna da matsayi a wajen Allah to dalilin wannan sun samu su sha hal muka zo inda mala yake cewa wa minhum man yaghtarra bi anna Allah azza wa jalla ghaniyyun an azabi malai yake cewa daga cikin wannan nau'ika na mutane wanda suke dogaro akan kuskuren fahimta ta ransu akwai wa'inda suke ruduwa da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ganiyun an azabi kun ga wajen ko shine ganiyun an azabi Allah mawadaci ne game da barin ya yi musu azaba dan haka wa azabuhu la yazidu fi mulkihi ba azabar da Allah zai ma wannan bawon ai ba ta kara musu komai a cikin mulkin shi ba to Allah mi ma zai yi da in yi mana azaba me zai karu da shi Allah mawadaci ne Allah ya wadata da sai ya muna azaba ko sai ya muna kaza dan haka azaba ta ba abin da ta kara mushi ba ta kara mushi girma ba ta kara mushi wani matsayi ba wa rahmatihi wa rahmatuhu lahu sannan kuma yake ganin cewa rahmar Allah gare shi la tanqusu mulki sha ba ta rage wani abu daga cikin mulkin Allah ma'ana dan Allah ya dau aljanna ya bashi to zai wuce a cikin rahmar shi akwai wanda yake rutuwa da wannan fahimtar yana ganin cewa to ai Allah tun da mawadaci ne ai ya wadata ma da ni a ce sai ya mun azaba sannan ma in ya mun rahama to ai wannan abin da ya bani a cikin rahama shi babu abin da zai yi a cikin mulkin shi fa yaqulu sai ka ji ma yana cewa ana mubawwa ila rahmatihi ai ni mabukaci ne zuwa ga rahmar Allah wa huwa aghnal aghniya shi kuma Allah shine mawadacin mawadata yake ba da misali ma yake cewa misali akan haka ولو أن مسكينا مضطرا إلى شربة إلى شربة ماء دا أتي ذا سامون مسكيني مبقاتي ينا بقاتا يسامو يشاروا ينا بقاتا معنى سامون مسكيني ينا جئ شروا كما ينا بقاتا شروا عند من في داره شق يجري a wajen wanda a kofar gidan shi ko a gidan shi akwai wata korama tana gudana shaqqu shine diffatin nahar ko kuma albahar akwai wani teku a kofar gidan mutumin da yake da teku a kofar gidan shi yake cewa ai lama mana'ahu mina ai ba zai hana shi ba kamar yanzu misali a ce wanda akwai forage a kofar gidan shi yanzu wanda yake da forage ya hudu famfo ya sa a kofar gidan shi yanzu dan ka za ka sha ya hana ka ba ya hana ka ba to amma wannan kuma dogaro akan wannan fahimtar yasa suke kuskure wajen dogaro akan sababi ba tare da an yi aiki ba kana ganin cewa to tunda mutum ma wanda yake da ƙorama a ƙon gidan shi dan kana da ƙorama kuma wani ya zo da kwaf shi kawai zai da kwaf ɗaya ya sha ka hana shi ka hana shi ba to shi ma Allah Allah ya inda yake a matsayin mawadaci mai rahama mai jin kai mai kaza to kawai dan nayi sabo kuma kawai sabon wannan yasa Allah ya muni azaba al Allah bai muni azaba ba ni mu bukaci ne zuwa ga zama shi to kuma Allah yana shine mawadacin mawadata da haka idan ma mutum ya zama to wanda ya ya wadata zai iya baka abu to ina ma ga Allah subhanahu wataala to amma kuma wannan ita ma fahimta ce mai ta kuskure saboda Allah subhanahu wataala duk yanda yake maudaci shine maudacin maudata sannan kuma shine mai rahama rahama shi ta komi amma kuma Allah subhanahu wataala ya sanya sharuɗa akan samun wannan rahmar tashi ya sanya sharuɗa akan samun wannan aljannar tashi Allah subhanahu wataala yake wadi a alqur'ani yake cewa ورحمتي وسعت كل شيء سأل لك فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة رحمتا تايلو تقومي سأل لك أما زن ربوتا تاني قوانا شكري سورة الله سكا بعد الزكاة suka yi imani kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan Allah shi wanda ya zama to yana ta saban shi yana ta shiki a shi ya dogara akan wannan fahimta ya daga cikin masoyan Allah ba daga cikin masoyan Allah kaga shi wannan ya ma wata daga cikin wanda Allah zai rubuta sa a cikin rahama to Allah da yake da da yake da rahama da wadata to wannan wadatar tashi ya sanya sharadin samu shin mu ya taka sharadin wannan kaga idan bai taka wannan sharadin ba ba daga cikin da zai samu wannan wadatar ta Allah ko kuma rahmat Allah subhanahu wataala dan haka zaka yi shi wannan mutum yana cewa aifallahu akramu wa awsa'u Allah shine mafi karamci shine mafi yalwa ma ya za ya Allah yana na rama shi wal maghfiratu la tanqusu shay'an Allah idan ya gafarta mu gafarar da zai mu ba ta rage mushi komai wal uqubatu la tazidu fi mulki shay'an idan kuma Allah ya muni uquba uqubar wannan shi ma ba ta ƙara mushi komai a cikin mulkin shi a duka an sani uquba ba ta ƙara ma Allah komai asali ma Allah babu abin da zai yi da ayyukan da kuke mushi aikin ma kai kai ne zai kai ne kanka ne kake ma Allah kuma ya wadata da sai ya maka azaba a ba wai Allah zai maka azaba bane dan yana da bukatar ya yi maka azaba Allah subhanahu wataala zai maka azaba ne saboda ka ki bin umarnin shi rahamar da Allah zai maka wannan fadala ce tashi ukuwa kuma da zai maka cikin adalci ne irin nashi adalci ne idan ka sa mutum abu bai yi ba yanzu kawai akan adalci ne za a zo a ce kawai wanda ya kawo kaza za a bashi kaza wanda bai kawo ai ba a bashi ba a bisa adalci to haka wanda ya sa wa Allah a bisa adalci ne Allah subhanahu zai mushi hukuma wanda kuma ya bu Allah a bisa fadlan shi ne da rahama shi kuma zai bashi wannan rahama ko zai ba zai wannan wadata ta Allah za ta subhanahu wa ta'ala za ta same shi malai yake cewa wa minhum man yaghtar daga cikin mutane akwai wanda ma yake ruduwa bi fahmin fasidin da wata fahimta batacciya fahimahu huwa wa adrabu shi da abokan shi ko da wanda suka yi kama da shi suka fahimci wannan fahimtar min nususil qur'ani wa sunna daga cikin nassosi na alqur'ani da sunna fattakalu alaiha sai suka dogara akan wannan fahimta tasu kawai suka gina akan wannan fahimta kawai suka gina wasu ƙa'idodi kawai suka tai akan su alhali su kuma akan kuskure suke mala yake cewa kattikali ba'dihim ala qawlihi ta'ala kamar dogara wasun su akan fadin Allah subhanahu wataala wala sawfa yu'dika rabbuka fatawba Allah yana magana a cikin suratul duha game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da yake wada irin ni'imomi da yawa manzon Allah bayan a suratul duha dalilin saukata kamar yadda muka sani cewa an dan samu katara ne ta wahayi wahayi ya kwambi bai zo ba to har ya zama a lokacin nan kafirai suke ma manzan Allah hauka cewa ai ubangijin nashi ma ya kawace mushi ya kwambi bai zo ba ai Allah ma ya kawace mushi to wannan abun ya dan sa manzan Allah cikin damuwa sai Allah subhanahu wataala to da ya sabko so to da sai yanda Allah ya kiwo da manzan Allah cewa ai ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijin ka bai barka ba bai kawace maka ba sai Allah yake waɗi da ƙarshe yake ce mashi wala saufa yu'tika rabbuka ay wadduha wallahi idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala ya Allah kita wala saufa yu'tika rabbuka fatawba da sannu Allah subhanahu wata'ala zai baka daga cikin ra'amashi daga ni'imashi sannan kai kuma fatawba za ka yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala zai baka to su kawai sai suka gina fahimta akan wannan ayat cewa to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba zai yarda ba a a ya azabtar da wani ko kuma a azabtar da wani daga cikin al'umma shi ya za a yi manzon Allah ya yarda Allah ya ce zai bashi kuma zai yarda to manzon Allah zai yarda ne a azabtar da daga cikin al'umma shi wannan a fahimta su malam yake cewa qalu sai suka ce huwa la yarda an yakuna fi an-nar ahadun min ummati to ai manzon Allah ba zai yarda ba ɗaya daga cikin al'umma shi zama to a cikin wuta sai ibn al-qayyim yake cewa wa hada min aqbahi jahl wannan kuma yana daga mafi munin jahilci yake cewa wa abyanil kadhib mafi tsariya mafi bayyana alaihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne yace manzon Allah ba zai gida ba ɗaya daga cikin bawaye zama ya shigo zama auta yake cewa kai fa innahu yarda bima yarda bihi rabbuhu azza wa jalla shi manzon Allah zai yarda ne da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi wallahu ta'ala yubdihi kuma Allah subhanahu ta'ala shine zai yardar da manzon Allah ta'azibar zalama Allah zai yardar da manzon Allah ya Allah ya musu ya azantar da azzalimai wal fasaqa da fasiqai wal khawana da mayaudara wal musirrina alal kaba'ir da ko masu tabbata masu toga cewa akan masu yake cewa tabbata masu zarcewa akan aikata ayyuka na kabira manyan laifuka sai ke cewa fahasha rasulahu ai manzon Allah ya ɗaukaka ko a ce manzon Allah ya jinwama Allah yarda bima yarda ma yarda bihi rabbuhu tawakkala manzon Allah ya jinwama ko ya ɗaukaka ya ki yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya yarda da shi Allah subhanahu wataala shine ya yarda cewa duk wanda ya bai saba mushi ya ki bin umarnin shiga makomashi to ya za a yi manzon Allah shi ma ya ki ba ai manzon Allah shi ma ya yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya yarda sannan misali akan haka ranar tashin alkiyama game game da alkausara da ake bayani cewa Allah sau dala yawa manzan Allah alkausara Allah sau dala ranar tashin alkiyama zai jarabe al'umma da ishiguwa to shi manzan Allah an bashi alkausara tabki ne wanda in aka sha shi babu ishiguwa Allah ka cewa inna a'dainaka inna a'dainaka alkausar to wannan alkausara in manzo Allah zai zo ya jira al'umma shi zo su same shi a wajen wani a wajen wani na farki kowa ya zo ya sha kowa ya zo ya sha amma wasu daga cikin al'umma manzo Allah za su zo za su sha sai Allah ya sa mala'iku su hana shi su hana su sha sai manzo Allah ya ce ummati ummati wannan ai so suna da cikin al'umma ta sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka sani ba abin da suka kago bayan ka ai innahum baddalu wa ghayyabu su sun canza bayan da ka kai ka bar su sun canza addinin naka sun kago abubuwa sun sa a cikin addinin da babu su sai manzo Allah da kanshi zai ce to dan haka fasuqa fasuqa to ayi waje da su ayi nisa da su ayi nisa da su yanzu wannan ba sa cikin al'umma tunda dai sun canza to kaga wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya yarda da abin da Allah ya faɗa Allah ne ya gaya mishi ga abin da suka yi abin da ka bar sun wannan sun sabka akan shi dan haka bisa shawara ta fito wannan tafki ne aka rasa sha to kuma ina ga shiga aljanna to wanda aka rasa shiga shan ruwa da tafki ina ma to yi shiga aljanna kaga ba mu magana shiga aljanna tun a sirati ma za a za a shiga matsala to kaga to haka shi ma in ka dauka kissa na Musa Isa alaihi salam annabi isa da allah subhanahu wataala zai tambaye shi cewa kai ne ka umarci mutane kai ka ce mutane ku bauta mani wa isa qala allah ya isa bin ya isa bin maryam anta qulta lin nas takhiruni wa ummi ilahayn min dunillah annabi isa annabi isa zai ce qala subhanaka ma yakunu li an aqula illa amma eh ma yakunu li ai ma laysa li biha ma yakunu ana aqul ma laysa li biha yake cewa in ma na wadi allah ka sani in ma na faɗi kasa saboda kai kasan abin da yake raina ya Allah ba san ba abin da ka boye sai ke cewa amma dai ni na san abin da suke lokacin ina cikin su to na san abin da suke suna kan aikin kirki ko bisa kai wannan na sani amma bayan na bayan bana tare da su to ban san ba abin da suka yi ya Allah yayi annabi sake cewa ya Allah idan ka musu azaba idan ka musu rama afwan kai bayin ka ne a idan ka musu azaba in tu'azibu fa innal bal idan ka musu azaba bayin kan idan ka musu rahama to Allah kai mabuwayi ne kai mai hikima ne to ka gana annabi Isa da shi ma ya sallama ma Allah abinda Allah ya gada ma zai yi da su idan Allah ya ga sun cancanci ya musu azaba to wannan bayan shi ne akan kin bin dokokin shi da suka yi idan kuma ya musu rahama wannan kuma shi ma dai fadala ce da daga Allah subhanahu wataala kaga annabi Isa ma ya ga abinda Allah ya yarda da haka duk babu wani annabi da zai ce ba ya yarda ba azabtar da al'ummar wanda zai tsaya ma al'ummar shi dole kowa sai ya shiga sai ya shiga aljanna hal wanda ma bai ba Allah ba hal kafiri hal mushriki a a babu annabin da zai yi manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam wanda musu ba Allah ba shi ma zai zai zai goye baya cewa a kora su daga wannan tabki kawai sai dai wanda aka ce eh za a cece su shi kuma wannan manzo Allah alƙawari ne yayi kuma Allah ya zai cika mishi cewa duk wanda ya mutu yana da imani to lalle ba zai dawwama a wuta ba wannan ana magana dawwama a wuta ba wai rashin shiga wuta ba haka kenan wasu za su shiga wuta dalilin sun saba ma Allah to amma da dalilin imanin da suke da manzala sallama zai je ya nema musu ceto a wajen Allah subhanahu wataala mala yake cewa wa kattikali ba'dihim kamar dogara wasu su ala qaulihi ta'ala a bisa fadin Allah subhanahu wataala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a fadin Allah da yake cewa in an musulmi akan kaba'ir masu dogiya akan akan alkaba'ir manya-manyan laifuka al-musirin al-istimrar shine istimrar al-istimrar ala fi'il shine kullum mutum yana aikata kullum mutum yana aikatawa Allah da yake bada labari da yake cewa ai bayan shi na gari wanda in suka tuna wani aiki suka tuna suka yi wani alfasha wanda zai za fa'alu fa'isha zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa lam wa lam yusiru ala ma fa'alu walam yafuzu bai da haka ya Allah kita walam yusibu ala ma fa'alu ba su tabbata ba kuma akan wannan aiki ma'ana sun bar shi shine al iswal wal musiruna wanda suka tabbata kuma akan aikata manya manyan laifuka malaika cewa kamar fadin kamar dogara wasun su a bisa fahim akan fadin Allah subhanahu wataala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a cewa lalle Allah subhanahu wataala yana gafarta laifuffuka gabaki daya Allah yake kira ga bayan shi a cikin suratul azab ko qul ya ibadil ladina suratul zumar ko cikin suratul zumar qul ya ibadiyal ladina qul ya ibadil ladina asrafu ala anfusikum ala anfusihim afwan la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ya manzon Allah kai kira ka gaya musu ya su bayina wanda suka yi banna a bayan kasa suka yi ta alfasha suka yi ta shike ayasu to duk dai abin da mutum yayi Allah ce la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe tsammani daga rahama Allah kana ganin cewa mutum yana ganin cewa ya halaka a'a akwai saura akwai tuba Allah ya ba ya bude kowa tuba aje a tuba to sai Allah yake bada labarin cewa Allah yana gafarta zunubi ga baki daya to su sai suka fahimci wannan ayar cewa a ai Allah ya ce na gafarta zunubi ga baki daya to gasuwa ai dole sai an koma an kalli siyakin ayar Allah gasuwa yake magana ga wanda suka yi banna suke ganin cewa ba sa sha ba ya Allah nuna musu cewa a'a akwai kohon tuba a gode su zo su tuba duk wani layin da mutum ya in dai saba ma Allah ne to Allah yana gafarta musu ko da shauka ne su kuma ya suka fahimci cewa to ai ko da mutum bai tuba ba Allah ya ce yana gafarta ne da haka duk zunubi ma da zaka yi kawai babu wani matsala da zaka shiga zaka samu tafiya ibn al-qayyim yake cewa wa hadha aidan min akbar al-jahl wannan aidan wannan shi ma yana daga cikin mafi munin jahilci yake cewa to in haka ne ai fa inna shirka dakhala fi hadhihi al-aya to in haka ne ai shirka ma ta shiga cikin wannan aya to ya zamu yi don Allah da yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ya ce ko baya gafarta shirka to kuma nan su sun ce duka zuni to kaga idan haka ne aka dauka a wannan fuska ta su to shirka ma ta shiga ciki mala yake cewa fa innahu ra'sad dhunubi wa asasuha dan shi shirka wa asasaha fa innahu ra'sad dhunubi saboda shi shine shugaban zunubi shine mafi yake cewa shi ne kan gaboyin zinihi shi ne tushen zinihi sannan kuma shi ne asalin duk wani zinihi to ya za a ce shirka ma'anin ta shiga sai yake cewa wala khilafa amma da yadda al'amari yake babu sabani tsakanin malin ma cewa anna hadhihi aya fi haqqi da'ibin wannan aya tana magana ne game da wanda suka tuba ba wai ko wanda bai tuba kawai mutum ya zo ya zauna kawai ya kama hannu ya rike kawai yana jira Allah gafarta shi da kaza ne a'a wannan tana magana ne akan wanda suka tuba fa innahu yaghfiru yaghfiru dhanba kulli ta'ibin saboda shi Allah subhanahu wataala zai gafarta zanihin ko dukkan wani wanda ya tuba min ayi dhanbin kana daga kuma kowane irin laifi ko da shirka ko da me mun gani ma mutumin da ya kashe kusan mutum ɗari kuma ya zo ya tuba ya tuba kai Allah subhanahu wataala kuma ya gafarta mishi to wannan Allah ya buɗe ne kofa duk laifin da mutum ya aikata to ya zo akwai tuba ولو كانت الآية في غير التائبين لبطلت نصوص لبطلت نصوص الوعيد كلها ما yake cewa inda a ce wannan aya ba wai tana magana akan wanda suka tuwo bane to ai da nassosi da suke magana akan wa'id shine suke magana akan nauko na azaba za a ma wanda ya aikata wanda ya saba ma Allah za a mishi kaza to da wannan nassosin da sun da sun masa aiki to ina to ai da babu fa'ida ma da babu fa'ida Allah yake cewa wanda ya saba mishi wa man ya'mal su'a yuzabi wanda ya saba mishi za a sakauta mishi to idan idan dai Allah zai gafarta dukkan laifuka to kaga wannan ne suka ina amfani su kaga ba su da wani amfani a zo ana kanta mutane a ce ake a ce in ka saba mu Allah Allah zai maka hukuma to kuma anan Allah ya ce zai gafarta kuma anan ya ce zai hukuma kaga akwai cin kawo da juna sannan ma da ke cewa wa ahadisa ikhraj wa ahadisa ikhraj min ikhraj qawmin min min al-muwahhidina minan nar bi shafati hakanan da hadisai da suke magana cewa za a fitar da wasu daga cikin muminai daga wuta da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma da ceton daga da ceton muminai ko ceton mala'iku to kaga su ma wannan hadisin da sun ban aiki tunda idan ma Allah ya gafarta musu zunubi ga baki da ai ba sa ma shiga wuta ba to me ya ka magana shiga wuta to su kuma wannan hadisan suna magana ne wanda suka saba ma Allah suka je Allah ya musu hukuma har ya sa su wuta to dalilin imanin da yake cikin zuciyarsu Allah subhanahu wataala zai ce zai sa a cece su a hudu su daga wannan wuta a kai su aljanna to idan da a ce an gafarta musu laifuka su gabaki daya ai da ba za su ma shiga wuta ba to kaga wannan shi ma tanakubi ne mummunan fahimta ce wanda suka gina wanda suka gina akan ta akan wannan nassin wanda kuma nassin alali ba haka ba yake magana akan shi malik ke cewa wa hadha inna ma ata sahihu min qillati ilmihi wa fahmihi wannan kawai wanda ya zo da wannan fahimtar ya zo da ita ne kawai min qillati fahmi saboda karamcin ilimin shi da kuma karamcin fahimta fa innahu subhanahu hahuna amma ma wa aflaqa saboda shi Allah subhanahu wataala a wannan aya ta suratul zumar ammama yayi umumi ya hada dukkan wani laifi wa aflaqa sai kuma yayi itlaqin gafara inna allaha yaghfiru dhunuba Allah yace az-dhunuba nan zuni kowanne ya shiga ciki sai kuma Allah ya tilaki ya gufiru yana gafara kenan adal itilaf a kowane hali in dai ba waye zuwa mutum to Allah yana gafarta shi zuni kuma kowanne irin zuni ne kaga wannan yayi ummi sai da yake cewa fa'ulima annahu arada ta'in sai aka san cewa Allah yana nihin wanda suka tuba wa fi suratin nisa amma a cikin suratin nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha nan kuma khassasa wa qayyada Allah subhanahu wa ta'ala ya kibance sai kuma ya sa qaidi sai ya sa qaidi da bai bai ma'ana ya khassasa wa qayyada Allah subhanahu wa ta'ala ya kibance zai yake cewa zanihin da baya gafartawa sai kuma ya ƙayyade wasu zunubai Allah ke cewa inna Allah la yaghfiru Allah subhanahu wataala baya gafartawa an yi shirka bihi kaga ya ya ya kebance shirka daga cikin laifuka sai kuma wa qayyada wa kuma ya ya tokace yayi da baibayi ga wasu laifuka sai ce wa yaghfiru ma duna zalika yana gafartawa ga laifuka wanda ba wanda ba su kai shirka ba Allah baya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka nan ana magana idan da mutum ya mutu yana shirka ne can kuma ana magana idan mutum ya tuba to kowane irin laifi ne ya gafarta Allah zai gafarta mashi ya aikata Allah zai gafarta mashi nan ko ana magana kowane shirka in dai mutum ya mutu yana shirka to Allah baya gafarta mashi duk abin da za a mashi bayan ya mutu baya amfane shi ba amma in mutum ya mutu kowane irin laifi ne yake aikatawa in dai ba shirka ba ne to Allah yana iya gafarta mushi shi sai yana daga cikin aqida da ahlu sunna duk sakon da mutum yake ko mutum a gidan giya ya mutu mutum ba kai sabaka ce yana wuta ko dan wuta ne wannan shi ta kama shiyatullah yana karkashin mashiyar Allah in Allah ya ga dama ya mishi azaba in Allah ya ga dama ya kai shi aljanna wani malami yake cewa wa man yatub afu wa man yamut wa lam yatum min dhanbihi fa hum ila Allah jami'a amri duk wanda ya mutu yana laifi bai tuwo ba to ka fawwada al'amuran zuwa ga Allah kakka cewa na dan wuta ne a wani ya mutu yana sabo to dai mutu yana sabo shi ne cewa wuta zai shiga tana yiwa Allah ya mishi rahama tana yiwa abubuwa da yawa suna iya zawa wannan yana alƙashin mashiyar Allah shi yasa wa yakfi ma guna zalika liman sha Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so kenan in aka mutu in mutum ya mutu bai tuwo ba amma can ana magana wanda suka to kaga wannan abin da ya kai su wannan a fahimta shine mummunar fahimta rashin fahimtar nassin kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗi saboda ita aya ta hukun tana magana akan wanda suka tuba ne aya kuma ta biyu tana magana akan wanda ya mutu yana wani laifi bai tuwo ba to idan shirka ce wannan Allah ba zai gafarta mashi ba idan ba shirka ba ce to komin girman laifin Allah ya ga dama ya gafarta masa kuma ya ga dama ya azantar da shi daga baya kuma ya wuta ya kai aljanna sannan Allah kuma ya alƙawari in dai mutum ya mutu akwai imani ko mun ka dange shi a zuciya shi to ba zai dawo ma wuta ba ta yake ne wannan zamu ka cewa ko da shirka mutum ya mutu ko da Allah subhanahu wataala ya sa shi a cikin wuta to ba zai dawo ma a ciki ba tunda dai akwai imani to kaga idan da a ce Allah yana gafarta dukkan laifi to da bai ma kai ba a ce mutum ya shiga wuta kawai da duk wanda ya mutu kawai gefen aljanna sai dashi zai tafi malaka cewa fa akhbara subhanahu annahu la yaghfiru shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ya bada labarin cewa shi baya gafarta shirka wa akhbara annahu yaghfiru ma duna sai bada labarin cewa amma yana gafarta abin da bai kai shirka ba malaka yace walau kana hadha fi haqqi ta'ibi inda a ce wannan aya tana magana akan wanda ya tuba ne to lam yufarriq baina shirki wa ghairihi da Allah bai rabe tsakanin shirka da da wani ta ba tunda ko shirka kake in ka zo ka tuba dai Allah zaka ga maka to amma anan me yasa Allah ya rabe tsakanin shirka da kuma da ba shirka ba dan ba yana magana akan wanda suka tuba wanda suka tuba bane yana magana akan wanda ya mutu yana aika yana aikata aiki bai tuba ba mala yake cewa wa kastirari ba'dihim kamal dogara wasunsu kamar dogaran wasu kamar wa kaftirari ba'dul juhali kamar dogaran shashan shashan wasu jahilai bi qawlihi ta'ala da fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya kai irin mutum Allah subhanahu wa ta'ala yake huja cikin Qur'ani ya ayyuhal insanu ya kai irin mutum ma gharraka bi rabbika menene ya rudar da kai ga ubangijinka alkarim mai girma menene yasa ka roƙo ka ki biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijinka mai girma to akan wannan ayar ita ma sai suka gina fahimta mummuna fa yaqulu wai shi wannan wanda Allah ya ma tambayar ya yi wal insanu Allah ya ce mutum to shi wannan mutum in in Allah tambaye ka ma zan zaka bi rabbikal karim me ya gudar da kai ga mu da wani ka mai gidansa to wai wannan mutum in sai ya ce karamu sai ya ce ai girman shi ne ya gudar da ni ai girman shi ne ya gudar da ni yasa ban mushi biyayya ba wa qad yaqulu ba'du kai wai sashen shi ma sai kai suna cewa innahu laqana al-mughtaza hujjatahu kai Allah ma shine ya laqana ma wanda ya gudu shi Allah ne shi ya gaya mushi wannan hujja da zai faɗi Allah ne ma ya ce ka ce karamci na ne ya sa ka hudar da Malam ya ce wa haza jahalun qabihun wannan jahilci ne mummuna in ji ibn al-qayyim yace wa inna ma garrahu bihi al-ghurura kawai abin da ya hudar da shi ga Allah shine al-ghurur shine shedan ko kuma a ce a rudi shine ya hudar da shi rudi ne kawai ya hudar da shi game da barin in biyayya ga Allah subhanahu wataala wa shaytan wa huwa shaytan akon algaru ko algaru anan ko wa inna inda kuma to muji wa inna ma garahu saboda nan ayi kana kawo wa inna ma garahu amma wa inna ma garahu bi rabbihi algaru saboda kawai ya hudu abin da ya hudu da shi daga ubangiji shi algaru shine mai hudawa wa huwa shaytanu shine shaytan wa nafsuhul ammara da kuma ran shi ne yawan umarta shi bisu'i da aiki mummuna wa jahaluhu da kuma jahilci shi wawahu da kuma sanzice shi wa'annan abubuwan kawai su ne suka rudar da shi suka hana shi ya iman Allah biyayya amma ba wai girman Allah bane yasa shi ya yi mushi biyayya malam yake cewa wa ata subhanahu bi lafzil karim Allah subhanahu wataala ya zo da lafazin al-karim sai ya ce lafazin al-karim kuma وهو السيد العظيم الوفاء الذي لا ينبغي عليه فراغ وهو السيد الشديد العظيم الشديد السيد الشديد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه yake cewa alkarim kuma shine as-sayyid mai girma ko shugaba ash-shadid ko mai tsanani al-azim mai girma almuta'u wanda kuma ake mushi biyayya allazi la yanbaghi al-ibtiraru bihi wanda bai kamata ba a rudu da shi ma'ana ruduwa da shi ta sa aki aki mushi biyayya ko aki bi aki yin abin da yace wala imala bi ko kuma kawai ayi burs da aikin shi ayi kaza zube a aikata a hakkin shi a hakkin da ya dora ma bayi nashi ake cika wannan hakkin yake cewa fa wada'a hadha al shi wannan al-mughtaru fa wada'a al fa wada'a al-ghurura fi ghairi mawdi'i kawai sai ya dora rudi ba a wajen shi ba sai ya dauki rudi ya dora shi ba wajen shi ba yace girman Allah ne ya rudar da shi alhali ko ba shi ba haka bane wa ghatarra sai ya rudu bima la yanbaghi alayhi tirabu bihi sai ya rudu da abin da bai kamata ba a ce an rudu da shi idan aka ce yanzu kuma aka dauka ko a hankalce in aka ce wani alkarimu ne to shin girman wannan mutumin yana sa a ƙi mishi biyayya a rubuta da girman shi a ƙi mishi biyayya to ai idan aka ɗauka a hankalce ma ai alkarimu shi ne ma ya cancanta a mishi biyayya ko baka mishi biyayya ba saboda girman shi zaka mishi biyayya idan aka ce ma karim ne to zaka same shi yana da rahama yana da yin kai sannan kuma yana da uquba idan ka ƙi mushi biyayya to zai yi amfani da wannan girman nashi ya maka ba idan ka mushi biyayya sai ya tausaya saboda girman shi ya yi kanka ya maka rahama ko a hankalta ka ɗauka ko a ɗabi'ance irin ɗabi'a ta mutane shugabanni da wanda suke shugabanta shugaba sunan shi ma shugaba a sayi ko kuma duk shugaba ko mai babba ne to wannan shugaban yanzu girman shi kawai za mu kalla mu ce a ke yin wata doka da ya ɗora to a girman nashi ne ma zai sa a yi wannan doka to da haka wannan shi ne ma zai nuna maka a raunin wannan fahimta girman mutum baya sa a gugu a ke yin abin da ya ce girman mutum shi ne ma yake sa a mashi biyayya ana bin mutum ne saboda girman shi saboda matsayin shi saboda darajar shi saboda kuma tsoron wata ukuwa tashi da ake ba wai saboda girman shi ba kawai sai kuma a kiyaye sakaki kawai a ce wani babba ne kawai kin shi kawai ne ce in yi abu kawai in ce ban na yi saboda shi babba ne ai ya kalli girman shi ya tausaya bane to ai zai zai amfani kuma yayin da girman nashi kuma ya wani hukuma to ka gani shi yasa kamar yadda muka wadi a baya muka ce wannan shubohin kamar a mafi mafi raddi na kusa da zai nuna maka cewa shubohi ne batattu shine cewa gaskata wannan shubhal yana lazimta bata maganganu na Allah subhanahu wata'ala khitab da Allah ga yi ga mu'minai a shari'a da yake cewa wanda yayi kaza za a bashi kaza wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun kaza kaza wanda yayi aiki kaza zai samu kaza to kaga idan aka yi aiki riko don su wato duka wannan su sun tashi daga aiki ba su ma amfani yanzu ba sai an zuwa ce maka ba in kai kaza zaka samu kaza to ka san in ma ba kai ba zaka samu wannan abu to kuma me amfani a zo a gaya maka to ka ba mu nuna maka cewa wannan shubohi ne batattu shubohi ne wanda aka gina su akan fahimta wanda ba ba mai kyau ba kuma a wannan gabal za ka fahimci mahimmancin kyakkyawar fahimta kyakkyawar fahimta tana da mahimmanci kwarai da gaske a rayuwar mutum a rayuwar musulmai saboda duk wanda kake ga sun zo su da wata fahimta ko wata aƙida batacciya to abin da ya kai su shine mummunar fahimta amma nasti fahimta ko amma wata ƙa'ida fahimta ba ta daidai ba kawai sai a je a gina wasu ƙa'idodi akan wannan fahimta to kaga shi yasa ya kamata a ce duk musulmi ko ya zama wajibi a ce musulmi ya ringa gina aƙidar shi ko wannan ɗin shi akan fahimta akan fahimta mai kyau shi sa zaka ji ai ana ana ana ana sa fahimta an aka ce ma Qur'ani da Sunna sai a ce akan fahimtar magabata na kwarai saboda akwai magabata amma ko ba na kwarai bane wani su sun ma su sun fahimta ba na kirki ba yanzu ka dauka al-murji'a suna ganin cewa kawai imani gaskato wanda ya wanda ya gina fahimtar shi akan fahimtar murji'a halaka zai saboda kawai za ka je kai ta shake ayyuka ne saboda kai sunan mumini ne kawai haka ne in ka ɗauko in ka ɗau aljabariya alƙadariyatul jabariya wanda suke ganin cewa ba wa bashi da wani iko nashi kawai duk abin da kai kai tilas naka ne aka yi sai ka hujja da wannan in ka je ma ka ce yo Allah ai kai kai aikin kai ne kuma kudura ta ka to kaga wannan duka abin da ya kawo shi fahimta mummuna da haka yana da fahimta mai kyau tana da mahimmanci kwarai da gaske a rayuwar musulmi wanda ta dalilin ta ne zai samu ya wuta ma Allah subhanahu kuma ya wuta daga dukkan cikin wani rudani wanda wasu suka shige shi insha Allah ta'ala kuma yana jima'a mamu da anan zamu dakata ruwa da cewa lokaci ya kai abin da muka da Allah wa mulada mu insha Allah subhanahu ta'ala zai kama subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka na mutum